الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da saduwa a wannan safiya ta yau lahadi yau muna sha biyu ga watan dulhijja jiran nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina alif dari hudu da arba'in da shida wacce sai daidai da tara ga watan ainihin wato shida shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya mun sada wannan masallaci a wannan cibiya ta mu ta darul qur'an domin gabatar da takaitacciyar muhadara ko nasiha daga babban malamin malam muhammad farif mu'azu daga garin zaria ya zo mana da tsaraba ta musamman ya zo mana ziyara ne na munasabar ainihin wato sallar ban sallah sallar layya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi dukkanin abin da yake baiwa wanda ya kai ziyara ga ɗan uwansa domin Allah ba da neman wani abu ba muna fata Allah madaukakin sarki ya masa wannan kyakkyawan sakamako abin da malam zai tattauna mana batu a kai insha Allah ta'ala shine matsalolin harshe da kuma haɗarinsa matsalolin harshe da kuma haɗarinsa waɗannan su ne abin da malam zai tauna mana insha Allah ta'ala muna sare mu sami aƙalla minti arba'in ko wani abu makamacin haka insha Allah ta'ala muna fata Allah ya malam jagora alkhairi da tafaddal mashkuran wa ma'jura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله dukkanin yabo da wuriya sun tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi da cikin ikon da rahama ya rayar da mu a tsawon lokaci a wannan gari a wannan abubuwan da suna wannan ganyen wanda ku a garin sadaka da shani ba ba kowani da rawan gida kuma malamin shi ma'adara ko ba ma'adara ba ne Lalu kita hanya lewat tanda, lalu dia lewat tanda. Saya kemarin akan jenama tanda saya berdua kembali. Apa ini? Apa dalam semua rencana kemungkinan dalam akan kondisi yang berhasil awal kita. Apa masyarakat harshe da Allah ya halice a cikin adam babban ni'ima ce babban maiwa ce kafin nisa a wani ne ce da ra'ayin jarabai ne wani makama wani jirin ce sha biyar ba ko a shi ba mu kawai da ya sha ba sai dai abin da Allah ya kuma ta'ala ya gada da ra'ayi kuma ya wuce shi kenan kuma ya wuce haka yake da ku da kuma da nema a yake da Abubuwanka harshe da Allah ya halitta a al'adun wato yi babban ni'ima ce. Harshe a nema nauyi a bakin ta ba ta ce maka nauyi ka ka ka ne ta ko ka ka ka ka ka wani ba. Amma sun yi ma'ana kuma ta'ala ya ce ɗaɗɗara da wani harshe ake samu a samu ira ko kuma ke samu kamuwa wa baya domin musulunci da kishiyar musulunci duk kashi na iya kama inda a karfinsa to shi yasa babu shakka yana da muhimmancin da zai lokaci bayan lokaci mutum ya ga tattalin mai zai bari mai zai aikata da harshen nan ba babu abin da ke tun kuɗa ƙiyar mutum ya tsefa shi mutane annaba ba shi abin da harshen ka ya jiro masa amma kuma ta'ala ya faɗi a cikin mai girma ƙwararren ke da ke can bayan da bin kawai illa da zai ƙarfi mun a cikin bawa abin da bawa ke ambata na gaji ba shi a kuma yana halarci yana rubuta duk abin da bawa ke rubuta da wanda yake ambata duk abin da ya faɗi ba zai wa kama ba ɗaya ma sai ya rubuta shi ya sa manuwa ta kawo da zuwa su ilimi a kan cewa shin duk abin da bawa ya faɗi ya ambata ana rubutawa babban sami ibn abdullahi abbas abinda ya kawo masa yadda a cikin wannan aya kamar da ibn kafiri da kai su a tafsirin sa da ke cewa duk abin da bawa ya ambata ana rubuta komai sharri ne alkhairi ne ya ce hata nake zan ci abinci zan sha ruwa zan yi karatu ana rubuta duk abin da ba ya ambata ana bauta ya ce tsayar a hali lokacin da ke tsada ayyukan bayi zuwa ga Allah sun tsara sai a tashi a akhira wasu abita zuwa ga Allah wata aikin akhira da ake sharar da yi a tashi tsoron kuma a waɗanda su shi ne ke tsaye da Allah ke tsaye da Allah kuma ya sha wani su ke tsaye da ko umar kitaba suna da ganin wanda ya zama wajibi ne bawa ya kiyaye duk abin da zai bari bawa ta kawai in za ki mace sun wani tunanin me za su ambata a aiki da in sun sanin me za su ambata kuma a ina za su ambace shi in zuwa garin a wani lokaci kuma za su ambace shi sa'annan sai su ɗan shi abin da su ambata yana da amfani ko bai da amfani me zai biyo baya tarwar duk tarwa ɗaya ce ake tunani masu yawa a kan ta kafin a mutaka tare da muhimmancin da suke nan a wannan mutum ne ba iya daga tunawa ba da tuna cewa ne da daga cewa ne zai aika kawai da aiki da mamarin wanda abin da ya kwaɗe shi ne ba a da amsa da biya duk abin da mutum ya faɗi ya ambata ana nana rubutawa za ka yadda muhimmancin gaske ma'abudan jawab da ke sanar da yawan rufa a daga ka kiyaye wannan harshen ka sai ce mana shin za mu yi harshen wani maka yawo da shi gayyar wani annabi ya ce tabbar ka umuka wa hanyar kukun na fa'ala wa na kai illa a kai da wajen shin akwai abin da ke tsoron cikar da wannan abokan dama ba shi da abin da harshensu ya yi ruwansu shekar malami littafi mai suna a rigaratun moniya fi sukuni wa zuwa rikici a rigara al-moniya fi sukuni wa zuwa rikici zai littafin kwanci shafi da ratun a rayuwa ma'ana ba a shi littafi shi wanda ya taunatar da ba wa musulmi wanda ka koya da kiyaye ashirka ya zama da shuru kan yi da mana da kuma zama a gida idan ba wanda zai akwai da amfani domin yawan gandari da ake yi da yawan fila ko ba ta ba kan wannan ba mu ba mu shiga gida wani da ƙarfe sha biyar dare ko sha biyu ta tare da mai kwasai ta tare wani mai wara ta tare wani mai shayi da mai tsiri sannan a tafiya duk tashi da dara kashe idan dare ya wuce a kan shi da biyu ta da ake sauke da bacci da wanda ya wuce a ana da shi da ta kyauce da dara wanda ya kamata da huta suna wannan harshe da Allah ba ta ala yana bawa da ima shi yana da muhimmancin da ke a kiyaye shi a bayan kurawa. Mujahid Allah ya na rahama yake faɗi kamar da wata masu cewa ma min shay'in yatakallamu bil ardi illa uhsiya alayhi hatta aminu fi mardi babu abin da babu ne ya ambata ana kiyaye hatta numfashin da yake yi da ina wajen da lafiya a rai ana maka wannan ya kamata masu yadda cewa duk abin da yake faɗi a kan wuta to zai ba su da ya tsari dan samun mai yaya kwanakin nan suna ƙarewa ajalinka ba ka san wanda mutum ya rasa wa duniyar nan mutuwa kala kala da an yi tambayi a kan an yi rasuwa ba lafiya an yi rasuwa ba lafiya mutum ma kuma ɗaukar da shi wata da ya ce ya mutum ya zuwa budget zai je wani kaza gobe abubuwan kuma a shirar ne a cikin da zai ba. Wanda ba ana ba da yawan ko kwanan ruwa ne ba, Allah ne ya zuwa, ba shi ba komai. Duk abubuwan da ya kamata a yi, yana ɗan karuwa ne, ya kawo mota ne, yana an mafanke shi, an gyara, an wanke, an kaya. Ina ba an ba da wani alima wani wani kai ni kira wa ta kuɗa da shi ba amma a shekara gobe da kuma da ta muka kuɗa da shi wanda zai nuna cewa an yi rasu ne sai ya rasu zaka ta a abubuwa yin cewa da Allah ga nan ba ta da kyan gobe da yamma ka tuna wa da Allah nan ba da zaka ta ko malami iri na kaza ya ce na wani shi an yi abin a harba ba wannan wasu da ke wuce نحن نتعلم أقوى يدي لأجل أن أخبرين يا دو كما أشتم تنبيه ما أقضي الله تعالى أكبر جبل لما هو الجبل to wannan kisan da bada na kawo da ina cewa mutum ya kiyaye abubuwan da ya tsaya da san adalcin da abin da ba. Ni ce da wajen ba da ya ce akwai wani jirgin mutane ya sa da kama wanda ake kama a kansu mana mutumin da ya sa kowa da shi ya sa kama wa ya rabu ya rabu ya rabu da zafi da shi an kai shi shi ne su da kira da ake kira da yawa to ina da na wannan kira kira an da kira shi to shi ya sa ya da muhimmancin gaske mutum duk abin da zai amma da kiyayewa wannan ne zai mutum na wani ne darajar mutum na wani kira da ya da amfani ko ba ka wani ya faɗi ya faɗi ya faɗi ya ma ya rage ya wani da amfani annabi annabi cewa ihris alama ya fa'uka kada wadai kada da yi ma ga duk abin da amfani da kai yanzu ba da jinna an wuce ashirin da ya ce ko goma da ya ce ya wuce kwanakin da manzo Allah ya amfani da fulanin da jami'in su wata ramadana ya zo ya wuce an yi ɗaukar su shawar ya wuce to ba waɗannan lokacin bane kada ya kai wata ma Allah ba wa ta'ala ana kuma kowane lokaci
kwanta
a kowane lokaci ana tsobawa daga kiyaye aikin ibada da aikin da'a a kowane lokaci ba wani waɗannan lokutan ba ne ubangijin ya halarci watanni irin su ramadan irin sarwa irin zulhijja shi ne ubangijin dukkanin watanni ya kamata mutum ya cincin jini ya san irin abubuwan da ya aikata domin jini a amfani amma ba ba malamai shi a wannan kokarin suka rayu mana sun rayu mana idan mutum ya yi kiyaye harshensa akwai irin sakamako da Allah subhanahu wa ta'ala ya tarara ga wanda yake kama harshensa yake kiyayewa da harshensa wani ma'alaka mai ce hibdul lisani alamatun ala iman wa islami kiyaye harshen bawa da yake yi alama da ɗaya cikin imaninsa da kuma cikin musuluncinsa bawa da waya bawa abin da ake bawa da wasu domin mutum ne kiyaye harshensa إمام البخاري Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya imani da wata kiyama ya ce ba da alkhairan aw yasmut to da alkhairin ko ya shi kaga wannan alamun imani ne da ran tashi kiyama da kuma Allah subhanahu wa ta'ala idan ba ka da abu wata yau shi a wannan zamanin da muke ciki idan mutum kasance bayan wasu har za a kawo ra'ayoyin jirgi ko a lokacin da shi baya tsoro an ya fara ne ga zai ka daga ke da kai shiru daga bakare ko da abin da zai yi motsa cikin halaka ko ba ka wani wanda ba ta kwarai ba Allah ya yi zai irin zance da ke yi a yi a cikin yau ba da sun safa hanyar masu da rayu mana ana kiyaye yanzu shi zai yi daga alfahar ruwa ya zama ya ji harkoki a kiyaye a kiyaye mai wani ba zai yi ba ba zai cin ta hanyar ma ana kiyaye wasu so nawa yi magana so nawa ya ce kaza ana kiyaye ba ko da ba ta yi wasu ruhu mara amfani tasiri ne ta halini takbiri ta taratun ƙwararri a matsalar sai abin da yana ruwa rayuwa sai ya amfana shi amma in ba wannan zai zo na amfani ba sai ya zo haka a shi da amfani mace da mace a ɗan jarida da ɗan jarida ko rediyo Allah ya samu da shi wanda shi ne da farko kiyaye harshe alama ne ta cikin imanin mutum da kuma ingancin musulunci abu na gaba shi ne حفظ اللسان يدل على العمل العلمي يا عشي يا رجوع دوس يا مطل تابع باب الشمتا توايا أقول بس أكيم وانا الدوسيا حديث يا تبدا إمام أحمد يا بدر الشيخ المسلم نادى نادى نادى أنا كم مالك أنا يا من يدعي جلالين من الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه إيمان مثل بيت فتح أجل وتفصل من شيئا ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه حاشا zuciyar mata tabbata da zamanin zuwa da inganci ya samu kota harshenka ya tabbata wala ya kuma zuwa حتى يأمر جاره ووالده النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمر تلقي أن جيره لكي يدعو حالا يدعو أنا وكذا بيتو أروان حديث ما كان شيء ولا تقيم قلبه حتى يستقيم لسانه تعالى شيء لم يشم من يقول إجابة إن أنت فلا ما تشوى وجه من التاريخ حول الثمرة أولا شيء حفظ اللسان فبما تسرع وصل اللسان كيا يعشي وكان جنة أي مكمة لأن المشترك لا تعرف وسع سنسرتو سنقوي ابن عبد الدنيا على يمر مع شيء التابع يسمع الصمت كما يتابع شيء الصمت فأصبت بشغل كيف من أن كلمة duk abin da ke bukata an maka rubutu a kan shi yanzu zai kada ta rubuta shi masu ana kuma da da an da haɓar dukkan ne iri ne a rama na mata wani kafin da kwarai shi ke cewa sawamun farisi da rubun daji kuma wani rubun daji manzan da ya kai da dukkan ne ne ya ce hatta rubuwa abin da ake ya ce hatta rubuwa abin da ake a nan ya koya mana ga yadda za mu shiga ga abin da za mu shiga ga abin da za mu ci ga yadda za mu kwatanta abin da ake sai ya tsara bayani a ya ce kai ba wani tsuntsu wanda ke yawo a kan ba shi da manzan Allah ya mana bayani a kan ba. Allah shi gidan na ta da kai musulmi babu wanda ya sani shi ne kawai gani ka sa shi a cikin aiki يجي وأنا ما لم يكن الكلام الكلام العصوم من حديث ابن عمر رضي الله عنه فمثل عمر أما كان سيأتي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال من كف لسانه كتب الله عورته ومن يكي أشهد أن لا يفهم العورة دون أي منعك أن لا يفهم شيء هذا هو بعض معروف المسلمين يسمون الله أن يكون عليه فيقول النبي كي أشهد اللهم اغفر عوراتي وآمن عوراتي لما أمر أكرم Allah su zama al'aura ta duk wani aiwata wa Allah ka kone shi ka gaba ta wuce sannan kuma rawa shi ne sojojin kiyama Allah ka gaba da samu aminci a gaban kiyama to mutum da samu shi ranka wannan shi ne abin da kowa ke so ko a duniya Allah ya sa ka lahira muka samu aminci har ta yi gaba to daga shi ne شروعه شروع ذكره وقام الله على قلت يكيا يكشنك أن يكشنك ومكت عليه فاروع فشنك يجاوه جدال عنه سنشا فاروع وسبب فاروع أكم مني أكم فشي وأنت تعالي يجمع نبي يمي وسيا يمشي لا تغرب كما أرى لا من ذلك kalmar da ya ta zuwa sarka ya ce yadda kuma mai mai ta garin wasiya a cikin shi za ta zuwa sarka ya ce ko da in mutum ya fushi shi ɗan na amfani wannan dama ne ya hana ɗan adam duk idan mutum shi zai karta abin da sai ya zartar sannan sai da dama ya zai ya kama shi sau nawa aka zartar da sakin aure yanke hukunci ba ta alaƙa da sauran abubuwa da zai yi fushi duk abin ya fara ba da ratan ko ba ga wani to shi ne abin da ya wanda wanda da ta rage fushi sai mu ɗauko ɗabi'a da tarihin sabon mata ba ta rawa da wani in yi mutuwa ke cikin shekaru yana da cewa na Allah ba ta yi san ba ta da yayi ƙaurayen da bayyana wannan abu da kowa da wani سيدنا علي أن كرامة الإسلام كرامة من المعيش به ولد من يجيكم عليها وأنا لا شيء سورة الأمريكية رمضان لا يعيش ولا شيء يتعب وقرب أشياء كأشياء إذا أحيى بشيء وأعمل بوجهي نيسان كان ورد أشياء وأشياء ممكن تنجون وأنا وأنا يوم زوجتنا ثلاثة من أشياء تحيي وأنا زوجتي أحيي سلاسل وجدنا أن يمسك الكيوة 这个是个来者，哎，我们这个来干啥来好了？ 我这个我们不清楚，咱咱干活的这些人不清晰不清，然后大家好，俺来了，那个谁我亲戚的那个叫啥？ 那个李姐，那个我也没认识，我妈的那个姐妹，俺俩我是俺俩那个，人家给我们也给俺们，我三个都是那个。 duk wasu musulmi da annabi a hadisai ya samu shi ya sa karanta da wuta ya shiga cikin da wutarta fito da bayan da ke cikin kowane hadisi don al'umma amfana Allah ya kama da shi ya ce wa Allah ya ce hifzin da zani da riba alama da sahi kiyaye harshen da irin alama kan wannan mai kiyaye harshen yana daraja yana da matuƙar daraja محمد البخاري ومسلم وكان تعليم أبو موسى الأشعري وقبل قال ما في الدار يجي قلت يا رسول الله يجي يا من الله أي المسلمون أفضل أفضل المسلمين أي المسلمين أفضل أفضل المسلمون عليه وتعالى قال النبي يجي من سلم المسلمون من لسانه ويده shi da bakinsa zai buɗe baki ya bada illa wani ne cutar da wani haka da hannunsa zai kaiwa ya cutar da wani fara da kwakwari fara da kwakwari abin da ya masa rahama yake cewa da amurka da abin musulmina abin mutane mai da wani jama'a na da shi ne a yi man jama'a man jama'a ila a dayan hukumi da ala hukumar musulmi wanda ya haɗa ina ƙwararto hukumin da Allah wanda ya ɗaura masa ibada da kuma hukumin bayan zai fitar da kowa to duk wanda ya shiga wannan ya shiga daraja da kuma bala da kuma na da daraja sosai a cikin bayan Allah taɓa na yawa حفظ لسان من أفضل الأعمال هي أشهر ثم في في جل أيضا ذلك الغراوة تجيهي تبارك الله ويبارك من المنش مدام القرآنية بدأت عليه الأولاد المعقول Allah ya tsara masa yadda ya ce da an Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na tambayi manzon Allah cewa ya fa'ultu ya rasulullah har sun saba da mai abu da har cewa za a kuma wurin manzon Allah yana sai a tambaye shi ke ma ka ce su duk abin da za ka yi ibada na ayyuka haka ne biyan da ya tabbata a kuma ta suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka za ka samu rayuwa mai hanci mai inganci kuma karamin kyakkyawan ƙarshe yake cewa ya manzon Allah kai da amana wa wani aiki ne mu daraja in kun dubara su da wurin ya ne mu daraja mu garbu sun garbu ya damar zaki a wajen mu wata kasuwa da ga damar riba kuma ga wani mai zamu nuna ku kama da kai ba da mai za a nuna da kira ba da kowa ka yi kira ba kira ba ya waraku mai zamu nuna ne a kawo fita yau ba ba irin wani yau ka nemi dukiya ka rayuwa a yi wani amma kuma ibada ne ina gaba an gane ko don ka nemi an gaba ka rayuwa wajibi ne amma kai da kasance wancan abin ke zama na rayuwa da kasance ka rayuwa na Allah a shi duk abin da za ka nema ka ci gaba da kawo ka shawarar da kan shi ka rayu ana so ya zama tsari ya taimaka wa wani Allah muddin bai ba to ya amfani ba ana ganin da ku to idan ke shi a bayan da alaƙi tsaniya annabi ya ce ba ba kun da ya sanar da ba sai irin canza a kan lokaci kiyaye tsalla da muhimmancin da a wasu da shi an mata wa shi wata rabana ya wuce da rabana ana ibada masallaci ko da ya an shi da ma ku kamar da wata ne an kunje su ne kuma kamar wani wani da za ka rabana tafiya ana ƙara zuciyarku wani kuma in ma Allah ya ga wannan da ya ta ƙara shiga karatun kowane lokacin mutum da ba Allah muhimmanci mamla amash Allah ya jara ba aka ce ya kuma shekara arba'in a wani tabbara ba liman ya sha Allah akwai ba shekara ba shekara arba'in abin da ya ake dubu da suka sai da muka yi da ya ce wani asin kasar jamila tarihi ne da daraja a tarihin cewa ya shekara arba'in a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi فجاء سنة الله من أجل وكل شيء ولكنه أمر النعمة هذا عجبة من منزل وأنا أقول لك ممكن أن ينظر على المدينة كرم الله أقوى المقام بجد أن الله حي ليش بالإنسان المنزل هكذا 有些家伙本来生长没没有，他们学不好。 第一眼多了给人学到和我们很来气，俺来说俺们俩也有一些，很多人学，但是俺们俺俩这帮人一心就不过去。 还有人家把你的不干那个，说是还是现在完全在你工作处理的路，没干过的地方，也就没有那个。 da shi yamma da Allah ya yana samu uzuri a wani dama da zama ya san da ya kusa da duk wata nan jagora makamu ne har ya juya manzon Allah ya ce ya dawo a cikin wani ya shi kana da kiman Allah sai ce na annabi annabi ya ce ba a shi ka zama sallaci kawai ka zama sallaci idan za a samu kawo wannan magana idan da mu masu gani tsara ƙwararruwan ƙwararruwan suna kan lokaci wani lokacin ke nan da mafi zama gyara ba iko ke nan wajen biyu ba sai ya kama wani kama ma a sai ya yi wa ya kai kan da ajiyar wannan da yawa ila akwai da lokuta akwai da shiga in ba da yawa da a cikin yin liman ya gyara ba da ke shiga wannan tsarin da shara shi yin cikin wani ma cewa ya kuna kafin da masallaci ke cewa wani da mutane ma wai a haula wai maki kira ba wani kusa ba su maki fakwai ba a iya gobe gobe ana kwasa ya shi sun ce zai ma nan fa na ya kara gani ga ku sai ce wai irin liman yi sallah ba ana yin wani jirgi ba a baya ba a jirgi na kuma ya ke da shi wasu yankin da ya da gudunmu da ya fi hawa samu ba can ba su noma wani ya ishe shawarar Allah. Na ce amma an samu haka ne da yake wani wani da mawaci ne na ce jiya jiya nan na daya kowa sana'a amma da suka sa kasuwanci na a yi shirki tun alaba a nan ya sako da kai su ne ke yawa bai yasa bai yasa da shi a bashi ba shi ruwa ba mana ya ja raba wanda a bashi ya raba wanda ko da ni ya ishe shi ya ba samar kun ga nan da ku mana a duniya harkar duniya ba ba za mu dai ba ku ba ba ke Allah ya samu da shi da abin da ku da ba da ba Allah ya ce yaro yana da wannan albai ma tabbin ya da tabbin ya kujera ne da wannan ba da rayuwa wannan wajen wani aiki da suka yi tsakanin aikin da kuma wani Allah ya kwanta wani gaba daya ya ce wa wani kuma ma na ya rasu da ya ce sai mu ne ya manna Allah qala ayyuhal muslimuna min nisaika masalatu kullu da hasha kaga ashe kiya rashin ya kai ya kawo ya da muhimmancin gaske aikin da sun jaza wa mutum da kan ba da wani kamuwa da farko shi da wuce so mu tattauna a kai shi ne da shagalcin shashen yawan yawa ko gaba da ke karshe da wuce so mu magana a kai shi ne malami a littafin cewa wani babba muna zuwa tambaya ne ya ce لماذا أقلل للسوج لماذا هذه الأقلية للسوج ميتا أقلوة فارا دقرا فارا دقرمه لكي يعرش ميتا يجي يرجو ذلك الأمرين أقول كل من الأمر وجاده أنه يتحب نوره أنه يتحب سوء لكثرة أعمال الإنسان ana so a kiyaye mutum ya yi wasu cikin saboda yawan in har yana da yawan baki yana da yawa yana hawa tare da ba a kuskure wani kan da ƙarya babu wanda ya bai ya auto da ala ɗaya tsari a kan ƙarya ga ga riba ga yanayi wannan abu ya zama tuna a wannan zarafa jiba wannan da babban bala'in jama'a an tambaya na mai jiba sai ya ce da suke dauka a hawa da ya yi kawo kama san uwanka da wanda baya wani gyama shi sami ya tambaya shi to ya kasance wajen nan da bai ba a wani ba ya kasance wannan abin da ya gyama yana yi ma yana yi يجي وإن كان فيه ما تقول فقد فقد تبدأ وجه إذا لم تنشي أو أنت يجي إذا كا kwadakwai da ya yi bayan jiwansa ta fi wannan da wannan da kuma biyu ba da wani ba a kyauta a wani ya ce idan irin shafin da kake faɗi yana yi kayan jiwansa idan kuma ya gani mutuncin da ta ce da al'amuransa haka a ce babban aibu ne babban bala'i ne imanin ya cewa idan aka yi kiyama Allah ya zama imanin kama su tabbas a hannun dama har yanzu a zaba su ne ya garewa ga kowa a bayan shi dan dole ka yi kifa ka ci mutuncin da ka ci hakkin da ka yau da zai tana da wuce shi idan ka mamaye shi ya ci bayan ka gari ana karka ka ji roka ya bayan su shi ne halin da ka ce kuma nan fannashin suka ce kwanatashe shi ne wanda bai da dina ne ko a bashi amma da ce ba aka bari shi ne wanda zuwan kiyama ya yi sallah ga azumi ga zakka ga aikin da iya yi lakin shata mahala wata mahala wa kan mahala ya na yiwa da ta mutuncin wani ya wani kanan ya wani kiba a dole da shi a ɗan da rawa shi ne fallata shi a ɗan da wannan yawan bayani da kima gulma ya mako da neman shi a cewa da annabi ne an samu kala gane da cikin inda hannu shi ta ake cewa a kiya da kuma wannan barna shi wani riya da kuma riya wannan ba shi mai muhimmanci mai tsadan da bimin tarihin barna kwai irin su da sauri irin da ya yi ɗauke mana wayayya da sauran barbarar wata ta ce ba ba abin da musu wahala wani kiyaye ba a ce tsarkin zuciya wani ma cewa ya yi ta zaune mai ilimi ba a nan ɗaya da duniya ta wata wani da mutum ba da duniya ya ce ba a ba ma wani illa an yi kuma ba Allah. Za a ba ta fi kibar da ramarsa sai ce mafi rufin da kan ya cewa Allah ya kasance irin mai wurin Allah suke yi. Zo da inda rashin ne da aka ce a kiyaye wannan. Wani bada da san yabo, wani ba, wani kuhash, wani da ba dukkanin jirgin da kuma san mutum ya san a yabe shi jajariya. Wani kawai da ba da kuma yawan auka mutum abin da bai dace ba. dukkanin ma ya kawo abubuwan da tun waɗannan abubuwan da wani illoli ake so mutum ya kiyaye shaka gaba da ne shi ne wani amurin tsari a lallar ya dinga al'amuran da su musulunci ya ce da wanda ya da ake so mutum ya kiyaye harshen da ya nuna tsarinsa wani kalama faruwa ga mutane dukkanin zancen mutum ya kwanta يكفي بلا وقت مثل هو قول محكم أقول الجملة دكا ليش إلا عيبه وأنا أنا من الجملة جملة كبارها كم واحد ما كانش يا ربي ولا عمل وكيف كذا وقدر هو نفع المحكم وكم وانت kan da biyu shi ne wannan kai da amfani a kai har wani shekaru mutum kafin ƙwararri zikiri ambata allah sulhu magana mutane ziyara zuwa wa'azi kuma ga wasannin kaga duk da amfani kashi da biyu ce na farkon can ba ba amfani ana magana da shi da biyu ne da amfani ana kuma ke ina ce wani ya dage maka kashi da wani da wasu tulubi da zuwa wani akwai wanda yake da akwai amfani da kuma cutarwa to ga tambaya shin wannan ana so a yi shi ko ba a yi shi sai mutum ya iya wani amfani ko wani zuwa zai zance shi to na ƙarshe wakil mun da tafi zuwa ga wani mafa na ƙarshe shi ba ya wa balaka babu illa ko babu balaka ba a amfani to da ya kamata a yi wannan gaba na hudu eh a bar shi ko to zai kamata a kiyaye mutum ya kiyaye wanda zai yi amfani ko Allah ya kama da shi laka wannan shi da takaitaccen abin da suka ji da hankalin kaina da kuɗin uwana da fatan abin da muka yi dai Allah ya kama da bayan da kuskan da muka yi kuskan harshe Allah ya kama da mana. Inna sauran da zai kai Allah ya kama da mana. iyalinmu da Allah Allah ya shirya mana wanda ke ranar kasuwanci sun Allah ya kawo kafin sabata wanda ke aiki wani sana'a Allah ya kawo sana'a sabata Allah ya kawo ɗin ba kan bin hanyar da zai da ya su da komin sunan mazanta sallallahu alaihi wa sallam wannan muke cewa subhanahu wa ta'ala bi hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا سلكة الخير حقيقة ممكن حال وتنسكي بودنا ولا ولنسكي da mashi al'amarin addini da siya ne kuma dama ka'ida ba kullum bane sai an karantar da mutum abin da yake sabo wani lokaci a tunatar da kai abin da ka sani ya fi alkhairi fiye da ma a tunatar da kai sabon abu tunda galibi abin da muka sani mafi yawa wanda ba ma aikatawa ko ba ma aike shi shi ya fi yawa akan abin da ka sani ba tunda wanda baka sani ba bai riga ya zo gare ka ba wai ma Allah ba zai kama ka da haƙƙin cewa baka yi ba saboda baka sani ba amma waɗanda muka sani din galibi mun shagala mun sha'afa mun shiga wani yanayi wanda kuma sai dai a shirya Allah lokacin sarki dai ya kiyaye to muna fata yadda ma da yanzu wannan gari na lafiya Allah lokacin sarki ya bude shi da lafiya Allah ya ƙara wa malam ilimi mai albarka ya ƙara wa zuriyarsa da hakan kasuwancinsa albarka muna fata Allah lokacin sarki ya kai malam gida lafiya akwai mahaifinsa shi ma yana fama da jiki muna masa addu'a Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ya ba shi lafiya mai dorewa kuma mahaifiyarmu tana fama da jiki kwana biyu nan muna mata addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta lafiya da koshin lafiya Allah kuma ya sa zama kafara dukkanin wannan waɗanda ke fama da kama jika rashin lafiya kowace iri ne Allah ka sani Allah ka ba mu lafiya baki daya waɗanda kuma suke asibitoci Allah ta'ala ka ba su lafiya da tashi kafa da siya Allah waɗanda suka rasu Allah ta'ala ya gafarta musu muna addu'a ta musamman ga shi mahaifinmu wanda ya gina wannan masallaci muna fata Allah ya Allah ya gafarta mishi Allah ya kai wannan kyakkyawan aiki da ya zuwa kabarinsa zuwa hukuncinsa mu ma Allah ta'ala ya ba mu ikon yin ayyuka na kwarai na raya wannan wuri da samar masa da hanyoyin kulawa na musamman kuma Allah ya samu samu masu gadon mu a bayan mutuwan mu a wannan wuri don ci gaba da rashi da ibada الله تعالى يسلم داشي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته